أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامجداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهدري والتاجري بنورة تأتي لنا بالظفر يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا يا أخوان سك إيماني دا الله قاتل الذين يلونكم كراكي وأنك كراكي وأنك كسدك من الكفار نكافرين ai ala karaba mafi mafi kusanci da ku falma fala karba sannan mafi kusanci minhum daga kafirai wal yajidu fikum gilzatan su samu kaushi daga gare ku ai shiddatan tsanani ai aglizu alayhim ku kausasa masu wa alamun ku sani anna Allah ubangiji ne malamin ne tare da masu tsoron Allah yake bila auni da taimako wan nasr da taimako وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وإذا ما أنزلت سورة دوت سورة تاسو كمن القرآن القرآن to fa minhum a cikin munafikai zaka ji manya kulu wanda yake cewa la sabi ga yan uwansu na munafinci wato saban sa istihza'an dan izgili ayyukum zalatu hadhihi imani wai cikin ku wannan sura ta kara mai imani qala ta'ala sai ubangi ya ce a to in bata kara muku imani ba fa amma alladina amanu amma dai wanda suka yi imani da Allah fa zadatum imanan su kan ta kara musu imani litasdiqihim biha dan gaskatawa su da ita wa musu muminai ya tabshiru na farin ciki ma suke yi da ita a ya farauna suna farin ciki ne biha da ita wa amman lazina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun wa amman lazina fi qulubihim maradun amma wanda rauni itikadi yake a cikin zuciyarsu to fadadatuhum rijsan ita kan wannan sura sai ta ƙara masu kazanta ila rijsihim zuwa kazantar su ay kufran ta ƙara masu kafircewa ila kufrin zuwa ga kafircin su na asali li kufrin dan kafircewa su bi hada ita ayar wa matu suka mutu wa hum kafiruna suna kafirai lafiya shi أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون شم منافقين باسا غني إن أنسى ياكينا أولا أولا ترون كوموا مني شم باكو غني أنهم منافقين يفتنون أنا جرب في كل عام أقوة شكرا marratan sau ɗaya au marratain ko sau biyu akan taba su da wani bala'i bilka hadi da fari wala muradi da ciwar wata sun malaya tubuna amma saboda rashin arziki ba za su tuba ba min nifaqihim daga munafincin su kuma su ko wala yadhakkaruna ba sa wa azantuwa wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'dhin هل يريكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت سورة إذا وتسورة تسوكا فيها ذكرهم يذا أكوي أيب أنبتا رشم متنتن سوى تكنتا وقرأها النبي النبي فارك أن تاتي صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض ذلك هو جونانا كلن جونا أنا كرت كرتي yuridun alharaba suna nufin gudu ya kuluna suka suna cewa alera ku mina hadin akwai mai ganin ku kuwa ku duba ku gani akwai wanda yake lura da mu to in idza kuntum in kun tashi fa in lam yarahum ahad idan sun ga ba wanda ya damu da su kamu sai su sassada su tsere wa illa in ku sai ga an sa masa an sa masa ido sabatu sai su zauna su tabbata inda suke sun man sarrafu da ƙarshe sai su juya ala kufrin bisa kafircinsu me yasa haka ya faru sarrafa Allah kulubun Allah ya riga ya juya da zuciyoyinsu ne ana da ga yin shirya da nan saboda su kuwa kawamun mutane ne la yabqauna ba sa fahimta alhaqa gaskiya la adami tadabburihim saboda rashin lurarsu لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة من ذو يعظم كتكوكو آمنكم لغريكم محمد سنة محمد صلى الله عليه وسلم ما عنتم وهلكوا عزيز ميتنني عليه أكنسي ai ana tukum wahalaku mashakkatakum da dai wahalaku waliqaukum da gamuwaku da almakaruha abin ki to annabi baya son haka nan harisun mai kwadayi ne alaikum gare ku an ta ta duku shiriya wanda sanar ra'ufun mai matukan jin mai makan mai matsanin mai tsananin tausayi ne rahimun mai jinkai ne bil mu'minina da mu'minai
fa'in ay yuridu lahum alkhaira yana ne alkhairi yake nufi a gare su fa'in tawallau faƙula hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim bayan tawallau in sun bijire anil imani ga yin imani bika da kai wa qul ka ce hasbi Allahu Allah ya ishe ni la ilaha ba wani ubangiji illa huwa sai shi alaihi tawakkaltu da shi a gare shi na amintu ai bihi wa takitu da shi na amintu la bi gairihi ba da waninsa ba wa huwa shi ubangiji rabbul arshi shine ma abucin al arshi ai al kursi kursi gadan mulki al azim mai girma khassahu ya kebance shi ne bi zikir da ambato la'annahu dan kursi a azamul makhluqat duk abinda za a gani da ido to ya fi shi girma a duniyan nan warawar hakim hakim ya ruwaito fil mustadrik a littafin sana hadisi an ubayy ibn ka'ab da shi ma ya karbo shi kuma ya karbo daga ubayy dan ka'abu kale yace akhiru ayatin wannan karshen aya kenan nazala koko akhiru ayatin karshen aya da nazalat ta sauka laqad ja'akum rasulun ila akhir surati wa qad warada hakahu malmufassir mai tafsiri ya hakaito su awwalar suratu farkon sura wa hatanil ayatani waɗannan ayoyi bi guda biyu bihi mala amanu akai akwai aminci ga karanta su ne kullum makaruhin da duk wani abin da mutum yake ki wa kada warada ya zo a hadisi man qara'ahu ma wanda ya karanta da karja ku zuwa karshe wa yukarriru al-ayata thaniyata ya maimaita ayata biyu shine fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim sab'an bakwai sabahan da safe wa sab'an bakwai masa'an da yamma amina min kulli makruhin duk wani abin da yake ki ya amintu da gare shi hatta al-maut har zuwa ranar mutuwa ba mana arada Allahu mautahu to in mutun yana karanta ta wato ma'ana hatta al-mauta har mutuwa ma'ana ba za ta same shi a wannan rana ba in kana karanta ta da gari waye ka gama sallar asuba kai ka karanta addu'o'inka to ka kawo ta ciki ka maimaita fa in tawallahu qul hasbiyallahu har zuwa karshe kafa bakwai to wannan rana ba za ka mutu ba kai yanke da wannan rana ba za ka mutu ba to kuma ba za ka game da abin da ranka baya so ba amma haka sani ran da mutuwa ta zo Allah zai cire ta a kwakwalwarka da haka ce to ya ake mutuwa mutane ke mutuwa Allah an ce ba a mutuwa da haka ba haka wani a'a ran da mutuwa ta zo sai Allah hana ka yinta kwata kwata za ka manta ko ko ka ji in dai ka ji kai kana da karya kun ta ki samuwa to daura kayanka sai ya ta zo amin da albarka amma dai alizin su karanta musamman irin wannan lokaci wallahi
سورة يونس عليه السلام مكية وهي مئة وتسع آيات سورة يونس سورة النبي يونس كان مكية مكة سوكا دكانتا إلا إن بندا فإن كنت في شك الآيتين آية بيو أو الثلاثة كوكو آية أكو أو كوكو ومنهم من يؤمن به الآية هيزوا كشان آية to wahiya mi'atin ita ɗari ce wace tsohon da aya tara au ashiru ko goma ayatin ayoyi
bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك الله نمسني دا أبن لكنه دا ألف لام را تلك أي هذه الآيات ودنا آيوي آيات الكتاب آيوي ندق للتافي أي القرآن شيني قرآني والإضافة توا آيات الكتاب لنا بمعنى تنقل سدا مني واتو آيات من الكتاب ayoyi ne daga littafi alhakimi mai hikima ai almuhkami abin kyautatan masauka akana linnasi ajaban awhayna ila rajulin minhum ananzir an ananzir أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أن أنذر وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين نعم أكان للناس عجبا yanzu zai zama abin mamaki ga mutane abin mamakin ai shine an auhaina cewa wai mun yi wahayi ila rajulin zuwa ga wani mutum minhum cikinsu muhammadin shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun cewa mun aiko shi an anzir ka gargadi annasa mutane ayil kafiri na kafirai bil azabi da azaba wa bashirin ladina amanu kai albishir ga waɗanda suka yi imani anna ai bi anna lahum qadama sidiqin riga na gaskiya ya tabbata gare su inda rabbihim wajen ubangijinsu ai ajaran lada hasanan mai kyau bi ma kaddamu saboda abin da suka gabatar da shi min al'amali na ayyuka masu kyau qala al-kafirun sai kafirai suka ce inna hadha ai al-qur'anu wannan qur'ani al-mustamil mai haduwa ala zalika akan wannan da muka faɗi din abin da muka faɗi din nan la sihrul lalle sihri ne mubinun mabayyani wa fi qira'atin aw ta qira'a ko la sahirun wato mai mai sihiri ne wal musharu ilaihi wanda ake ni da mai sihirin nan annabiyu sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amr ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم أبنجدن كلنا gaskiya? Allahu Allah nan allazi da halaka samawati da halicci sammai wal ardi da kasai duk wani ubangijin da bai halicci sammai da kasai ba ƙarya ne ba Allah bane fi sittati ayyamin ya halicce su fi cikin kwana biyu kwana shida min ayyamin duniya kuma irin kwanukan duniya ba irin kwanukan Allah ba irin kwanukan waɗannan masu wuwu dinnan su ce to a cikin kwana shi da Allah ya halicci samai da ƙasai ai fi kadar ha cikin gwargwadon kwanukan duniya shida la'anau abin da yasa aka ce gwargwadon kwanukan shida lam yakun samma shamsun wala kamar a san da Allah ya halicci ya halicci samai da ƙasai a lokacin ba rana ba wata to tunda ba rana ba wata yana lissafi walau sha'a da ma ubangiji ya zo in kana ganin a cikin kwana shida Allah ya wannan aiki yau ko dai ginin dan lima aka ce a kwana shida an gama ta aiki ne eh to balantana duniya ba ɗaya ba sammai ba sammai ba ɗaya ba kasai ba ɗaya ba har guda bakwai bakwai a cikin kwana shida sai Allah sai aka ce ma walau sha ai da Allah ma ya so la khalaqa hunna da sai alice fila ma ta kyauta guda ne sai ranka da ka bude kai sai ga sammai da kasai wal udulu karkatawa anu daga barin halittar sammai da kasai a cikin kyauta guda da ta'alimi khalqihi dan koya ma wato halittar sane a tasabbuta bi abu sannu sun masa wasan ne daidaito alal arshi akan gadon akan al'arshi istiwa'an daidaito yaliqu bihi da ya dace da shi sai ba ka imani da cewa ubangiji ya ce ya daidaita akan al'arshi to amma ba shi wannan shine dole a gare ka amma yaya ubangiji ya daidaito akan al'arshi wannan ba naka bane ba sa ka bincike wannan wurin ba to masu cewa wai aitun da ya ce ya daidaitu akan sama al'arshi don haka Allah yana can sama makale to sai aka nuna masa a'a ai ba cewa aka yana can ya keɓe a cikin cikin cikin al'arshin bane kamar misali yanzu da muke a ciki wane ne shugaban ƙasa wake kan gadon mulki buhari ko to yana can dare ne akan gado ko da yaushe akan gado duk inda ya je ko kasar ya fita da an tambaye ke wake kan kan mulki wa za ka ce wai ka gani ma'ana zama akan mulki na ma'ana ba dole sai ya hau kan gadon ba to kuma sai ka duba ubangiji sai ma halitta shi ya kyale kanshi sai ka duba ranka ina kai mai wurin zama a cikin jikinka tambaya nake eh ina ka aje nan rai yake aje to duk inda za a taba haka kaji rai yana wurin to guda nawa ne to ya kai Allah da shi sa annabi ya ce wanda duk ya san kanshi ya san Allah in ka duba ranka rai fa guda ɗaya ne amma shi ke zagaye a jikinka a san da kai tuntube za ka shiga ɗaki sai kai tuntube da ƙafarka da dangarma kuma sai dogo ne kai sai goshe kai ya buge gaɓar ƙofa duka za ka ji su zama guda koko sai ka gama jin zahin wannan za ka komo ka ji zahin wancan to ka ga iri guda ɗaya to Allah ka gaina ko ina kenan yadda ranka ba shi a wuri guda makale to haka Allah yana ko ina ka imani da haka in ma ka ki baka rige Allah da komai ba baka rige mai matsayi sai a ce wai masu tafsirin Allah yana ko ina tare da iliminsa ka iliman da ka hito gida can ka baro hudu ba gida karatun ilimin naka gida ka baro shi da amma tambaya sai ka ce ai na baro karatun gida bare zai dubo shi in dai ka yi karatu to kana tare shi ko ina ya kai ka ciyayye za ba za ka rabu da ilimin ka ba sai ubangiji wai zai rika aje ilimi can yana tura shi yana aiki eh a duba da kyau a gani istiwa'an daidaito ya liku bihi da ya dace da ubangiji na'am yudabbirul amra yana shirya lamari bainal khalaiqi tsakanin halittu ma min da ma min shafi'in ba wani mai ceto ya shawo da ya sai ya ceto li ahadin ga wani da ga wani mutum guda illa min ba da izini sai bayan izinin Allah sai kaga ba Allah ya ce ba a ceto bane kenan Allah ya nuna zai ba ba wanda ya sai ya ceto in bai ba da izini ba amma da ya ba da izini kai ma sai ka ceci wannan kayan kayi arziki to kuma gashi nan baro-baro masu cewa ya ba ceto ba ceto ga yanan baro-baro a cikin rauda tsakanin rauda wajen ziyara annabi shafa'ati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha falaysa min ala ga yana an rubuta da ruwan zinari cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen rauda in ka yi karatu ka duba ka gani to ka ji fa a gidan annabi an faɗa haka wani ya zo ya ce wai ba ce to raddun wato shi ko da ubangiji ya ce ba wanda ya sai ceto sai da izininsa to raddun raddi ne ni kaulin ga faɗar kafirai innal asnama gumaka tashfa'u lahum za ta cece su to shi yasa Allah ya faɗi haka zalikum wanda muke maku bayani din nan alkhaliqu mahalici din nan almudabbiru mai shirye lamarin halitta din nan Allahu shine Allah rabbukum ubangijinku dan haka fa abudu ku kadaita shi afala tadhakkaruna shin ba ka wa azantuwa
ilayhi marji'ukum jami'an وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون مرجعكم مكومك جميعا باكيد أين هلتا إليه زواج الله تعالى مدوككي wa'adallahi Allah ya yi alƙawalin komawa ga komawa kowa ga halitta komawa halitta gare shi wa'adan alƙawali wa haqqahu ya tabbatar da shi haƙan tabbatarwa innahu ubangiji to bil kasrin a ce innahu kenan an fara istinafan fara wani zance ne wal fati in kuma an ce in annahu yabda wal khalqa to bi ala taqdirin lam an kaddarta akwai lam li annahu yabda wal khalqa dan Allah shi ke fara shi ke faruwan halitta bada'an farawa bil insha'i da kagawa summa yu'iduhu sannan ya mai da shi bayan ya kashe shi bil ba'th da tayawa yayi haka ne li yajziyal ladina dan ya saka ma waɗanda suke amanu sun yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka mai kyau bil qist da adalci wallazi na kafaru kuma ya saka ma wanda zai kafirce da cewa anna lahum sharabun kafirce lahum sharabun suna da wani abun sha min hamimin na bataccen ruwa mai zaki ai ma'in ruwa baligin wanda ya kai matakan ne wanda ya kai nihayatul harari iyakar zafi to shi ke gare su wa azabun da wata azaba alimun mai radadi haka ya faru ne bi makanu dan abin da zai kasance ya kafiruna suke aikatawa أي بسبب كفرهم دليل كافر تشوسو والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون huwa alladhi shine ubangijin da yake da alal shamsa ya sanya rana biya an haske ai za ta biya in mabuciya haske wal kamar ya sanya wata nuran shi kuma haske wa kaddara sannan ya kwatanta shi wata min haisu sairihi a bangaren ta wajen tafiyarsa ya kaddarta shi manazila masaukai shine manziloli samaniyatan wa ishiruna manzilan wato wata yana kewaye duniya ne a cikin kwana 28 bi samanin wa ishirina lailatan a cikin dare 28 kullu shaharin kowane wata wa yastatiru yana ɓoyewa lailatain dare biyu in kana shaharu 30 in wata zai cika to za a ba ganin shi kwana biyu aulailatan ko kuma ya ya bace kwana dare daya in kana tis'atan wa 20 yawman in ya kasance 29 da in zai me ake cewa kunin zai nukusani to dare daya zai bace to amma a sani wannan magana fa ba hadisi bane ba qur'ani bane maganar hadisi da qur'ani shine magana to abin da ke wahal da sauran al'umma kenan ai Allah yana iya jirkita abu a lokaci guda ba kuma ya ce mai dan mai kai to don haka shi kwanukan wata kamar yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa jimlar wata kwanan shi 29 ne baya 30 kwana 29 ne akwai hadisin da ya zo da shi cewa a sanda kissar sayyidatuna aisha da sayyidatuna hafsa ta faru akan mariyatul qibtiyya annabi ya yi hushi ya ce ba zai sake kwantawa ɗakin wata daga cikinsu ba sai an yi wata ɗaya ya ko ɗage daga gare su sai dai kwana masallaci sai dai kwana masallaci sai da aka yi kwana 29 sai ya zaga shi annabi ya dawo ba wata ɗaya alkawali ba to sai shigo ɗaki ya shigo wajen iyalinsu sai dai daga cikinsu a kai da ka ce wata ɗaya kaji fa sha'anin mata kaji fa annabi fa ake maka kai da kace wata daya me ya shigo da kai yau sai to ka ji sarkin hakuri maimakon a baje ta nan wurin sai ya ce a'a ai mu larabawa ba mu da lissafi yadda muke da neman kwanan wata a gare mu sai haka nawa kenan eh haka eh to sai makala guda sai haka ce kwanan wata kenan kwana 29 shi cika 30 din nan ɗaya ba shakku ne inda ba kwana 29 yake ba me zai sa annabi ce su mu lir'uyatihi wa abdiru lir'uyatihi wa in gumma akai wa in gumma alaikum fakmilu li'iddata 30 in an kun ga wata ku ɗauki azumi in kun ga wata ku aje azumi in wata ya ɓoye maku to ku ci gaba da kirgawa kwana talatin da talatin ta yi ka aje ta in talatin ta yi ko ba ga ba ga wata ba ɗauki azumin ka in talatin ta yi ko ba ga wata ba aje azumin ka abinda shari'a ta faɗa kenan amma sai a shiga irin ka a saki aya a saki hadisi a je kan magana ijtihadi ijtihadi kana yi ka kuskure kana yi ka dace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijtihadin malamai in sun yi sun dace lada biyu in ba su dace ba lada guda saboda niyya da suka yi to da haka ka sake ka sake shine mai gora yake cewa nassi sarihi idan ya samu an ka rika wa zai tsaya istihadi dan bidan wahala ai aniya ita ce da wa'aniya dan bidan aniya wahala ake nemi in ga qur'ani Allah ya ce kaza to ka aje wata magana in baka ga qur'ani ba annabi ya ce kaza ka aje wannan hukuncin to in ba qur'ani ba hadisi ne to sai ka koma kokarin malamai ikhtilafu ummati rahmatu inji annabi sabanin al'ummata rahama ne ba wai sabani kai kafiri kai mushriki ba shi annabi yake nufi ba a'a na ga me ka fahimta a hadisin annabi wanda ba da kai aka zauna ba ni ga abin da na gano ga abin da na gano saboda hujja kaza saboda kai kuma ga yanda ka gano ga to wancan bai ce ma kuskure ne kai ma ba za ka ce masa kuskure ba kowa ya tsaya akan fahimtar shi
Allah
to sai a kawo da son zuciya ba a bauta ma Allah da son zuciya litalamu dan kusan adadin sinina lissafin shekaru bi zalika da haka wal hisaba kuma kusan lissafi ma khalaqallahu zalikal mazkura wannan abin da aka ambata dinnan Allah ba ya halicce shi bane illa bil haqi sai dan gaskiya la abasan ba dan wasa ba ta'ala ubangiji ya girma an zalika ga yin wasa yufassilul ayati yana bayyana ayoyi liqaumin ga mutanen da yake ya'lamuna suke da sani ayyata dabbaruna suke da lura إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن لآية الفند آية ya tabbata fi tilafin laili cikin sabawan dare wannan hari da wuni bin zahabi da tafiyar wannan wal maji'i da zuwan wannan wal ziyadati da karuwan wannan wal kusan da raguwar wannan wa ma khalaqa Allahu da abinda Allah ya halitta fi samawati cikin samai min mala'ikatin na mala'iku wa shamsin da rana wa kamarin da wata wa nujumin da taurari wa gairi zalika da wannan haka to wa fil ardi haka nan ya ta aya ta tabbata a cikin halittar ƙasa min hayawanin na dabbobi wa jibalin da duwatsu wa biharin da gulabe wa anharin da koramu wa shijarin da itace wa gairi ha da wani waɗannan to ta la'ayatin ayoyi da lalacin masu shiryawa ala kudrati bisa ikon ubangiji ta'ala madaukaki ya tabbata da kaumin ga mutanen da yake yadda kuna hu suke jin tsoron ubangiji nuna sai su imani khassahum ya keɓance masu tsoron Allah da zikiri da ambato la'annam dan masu tsoron Allah almuntafi'una sune masu amfani da ha da ayoyin nan da Allah ya faɗa
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إن الذين لا يرجون لقاءنا كاغا ودنن da ba sa kaunar gamuwa da mu bil ba da tashin kiyama waradu su ne suka yadda bil hayati duniya da rayuwar duniya badal al-akhirati musayin lahira lin karihim su ma sun ki sun zabi duniya ne akan lahira dan musun suna haga ita lahira wada ma'annu biha suka natsu da duniya ai suka nu suka karkara suka natsu ilaiha zuwa ga duniya walladina sune kuma waɗannan da gafiluna masu rabkana ne an ayatina daga ayomi ai da la'ilik wa hadaniyatina dalilan mu ai tarikuna masu barin duba ne lin nazari ga yin tarikuna masu bari ne lin nazari ga yin duba fiya a cikinta ula'ika ma'awahumun naru bima kanu yaksibu ula'ika waɗannan da suka zaɓi duniya akan lahira ma'awahum makomarsu an naru ta bi ma kanu saboda abin da zai kasance ya kasu na suke aikata minan shirki na shirka wal ma'asi da sabe sabe إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا سوك وأن سكا إيماني دا الله وعملوا الصالحات سكا أيوكا ما سكيو yahdihim rabbuhum ubangijin su zai shiryar da su bi imanin saboda imanin su bihi da Allah da an yaj'ala lahum nuran shine sai ya sanya masa haske ya ta duna za su rika shirya bihi da shi yawmal qiyamati ranar kiyama tajri min tahtihim al-anhar kuma koramu za ta yi gudana a karkashin su fi jannatin na'imi a cikin aljannatai na ni'ima da'awahum fiha subhanakallahumma وتهيتهم فيها سلام وآخر دعويهم أن الحمد لله رب العالمين دعواهم كنا سقا أتكا بها أتكا الجنة قابون دا سكي سو أي طلبهم نيمان سلما يسهون قابون دا سكي شعوة في الجنة أتكا الجنة أن يقولوا سيستي سبحانك اللهم إياك أبن دا الجنة دي تكينا sarki ya tabbata gare ka ya Allah yana faɗin haka fa'iza ma talabu abinda suka nema ɗin na sai su gan shi bai na aidihim a gabansu kowane irin abu ne fiha ma sai ta hila an fusu wata lazzul ainu duk abinda sha'ar ka yi sha'awa ko bai ko bai da daɗi in dai ranka ta sha'auce shi to za ka kawo shi a wanke ke daɗi gare to ko ke ka so aljanna Allah zai zai kawo mashi saboda shi kake sha'awa yayi ma alƙawari zai baka abinda kake sha'awa ba wani zagi masu keke ba ne ba akwai motsa jini na wata hiyatuhum gaisuwarsu fi ma bai nahu a cikin yan aljanna abinda ke tsakanin aljanna fiya aljanna salam salam da an gama da juna salamun alaikum salamun alaikum wa akhiru da'awahum karshen zaman su an alhamdulillah shine alhamdulillah rabbil alamin wa nazala aya da zamu karanta nan gaba ta sauka lammar da ajalan mushrikuna al'azaba yayin da mushrikai suka bi gaugawan zuwan azaba ولو يؤجل الله للناس الشر استيجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون walau yi ajilin da Allah zai gaugauta a sharra sharri linnasu ga mutane isti idalan a biɗar gaugawarsu ai kasta idalan kamar biɗar gaugawarsu bil khairi da alkhairi laƙudiya da an yanke hukunci ilayhim zuwa gare su da laƙudiya ajalun da an yanke hukuncin karewar lokacin ajiljilan su ilayhim zuwa gare su da an yi hulikahum shine ya halaka su walakin sai dai yumhiluhum yana jinkirta musu ne fanazarun ladina muna barin waɗannan da layar juna liƙa'ana ba sa kaunar gamuwa da mu fi ɗuguyanin muna barin su ne cikin shishiginsu ya mahuna suna kai komo muta hayiri ne suna masu ɗaimuwa وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مصه كذلك زي كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وإذا مس الإنسان إذا الضر إذا تنني يشات كافري أي المرض رشن لافيا والفقر ده تلوتي da ana ya fa kama matse mana kenan ya Allah ya Allah ya Allah lijanbihi kwance yake au qa'idan ko zaune yake au qa'ima ko tsaye yake ba zama ba kwanciya ba benene roƙon Allah to ai kai musulmi ma haka yake kaga wani talauci ya ta bala'i kewaye mutum sai ga mutum ya lizumci masallaci amma bukata na biya haba da shi da masallaci sai kuma wani karo eh falan ma kashabna yayin da muka yaye burrahu tsananinsa ano daga barinsa marra sai ya shuɗe ala kubri bisa kafircinsa ka an ai ka annahu sai ka ce shi lam yad'una bai taba kiran mu ba ila birrin zuwa ga wani cuta masahu da ya shafe shi kazalika ai kama zuyina lahu du'a'u kama yadda aka kawata mai addu'a inda birri wajen tsanani wal iradu aka kawata mai bijirewa inda rakha'i wajen samun yalwa to zuyina haka aka kawata lil muslimina ga mushrikai aka kawata musu makalu abinda zai kasance ya maluna suke aikatawa ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد أهلكنا القرون حقيقة من هلك من هلك الأمي min qablikum gabaninku ya ahla makkata ya ku mutanen makka lamma zalamu yayin da suka yi zalunci bi shirki da yin shirka wa qad ja'atuhum rusuluhum kuma haqiqa manzannin su sun zo masu bil bayyinati da mabayyanan hujjoji addallati masu shiryawa ala sirkin bisa gaskiyan manzannin nan amma wa ma kanu ba su kasance ne yuminu sun yi imani ba كذلك أي كما أهلكنا أولئك كما إذا مك هلك ودنشن نجزيها كما كيساكا مع القوم متاني المجرمين كافرين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم سننكم كسنياكو يا أهل مكة يا متانا مكة khala'ifa halifofi fil ardi cikin ƙasa min ba'dihim bayan waɗancan mun yi haka ne linan zura dan mu ga kaifa ta'amaluna yanda za ku yi fiha a cikinta wa hal tasbiruna wa hal ta'tabiruna bihim shin za ku lura da waɗanda suka yi rashin mutunci muka halaka su fa tusaddiqu ku gaskata rusulana manzannin mu in ku ba haka ba to abinda muka yi waɗancan kuma sai mu maku wa idza tutla alaihim آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدلوا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أن كان كرنتا مس آيوين وآي القرآن شيني قرآني بينات على هالي آيوين نسنا مبينا قال الذين لا يرجون لقاءنا وأنن دباسا كونا قموا دمو sai su ce ai la ya khafuna albasa wanda ba sa ke ba sa jin tsoron kiyama sai su ce ma annabi ita bi qur'anin ka zo da wani qur'anin gaira hada ba wannan ba wannan ba a wanda yake laysa fihi aibu alihatina wanda ba aibanta allolin mu a cikin sa aw badilu ko kuma ka jirkita inda ya zagi allolin mu kai ka gyara ka yabe su min tilqai na suka ta bangaren kanka kullahum ka ce masu ma yakunu li baya kamantuwa a gare ni an ubadilahu in musanya qur'ani min tilqai nafsi daga kashin kaina in ai ma attabi ba abin da nake bi illa ma yuha sai abin da aka aiko ilayya gare ni misali kamar in an ce ka saboda qur'ani ka tabbatar da ida yadda Allah ya aiko sadda Allah ya ce ma annabi qul huwallahu ahad da wake eh da annabi yake ko to sai yazo shi kuma ya ce huwallahu ahad Allah ya ce shi kadai ne kaga ya rage qul to me Allah zai ka ji annabi in an ce qul huwallahu sai ce qul huwallahu yadda kaga qur'anin nan kul kaza da da annabi ake magana amma kuma zai zo yana faɗa muku yadda ake da shi ba zai canja ba ce ai tunda ni ake magana ai kul aka ce in ce ko to na ce to ku kuma ubangiji cewa in ce muku Allah ɗaya ne kaga sai bai wani kuskurima ba sai ya bashi a kul huwallahu ahad wa ma muhammadun illa rasulun haka haka ta zo mashi shi ma haka zai faɗi to ko tahiya za ka yi ko ta hiya annabi zai in zai karanta ta ba zai ba zai ce assalamu alayya ayyuhan nabiyyu ba yadda ka ce assalamu alayka haka shi ma zai faɗe ta saboda tabbatar da cewa ba shi ke kago abin da yake faɗi ba in huwa illa wahani yuha duk abin da ya faɗi wahayi ne to da haka ko ko tahiyya zai zo in ya zo wajen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu waye annabi to shi ma cewa zai assalamu alayka shi ma zai gaida annabin ne yadda kai ma ka gaida annabin
الله
ina tabi'u ba na bi wani abu illa ma yuha ilayhi sai ba abin da aka yi wahayinsa gare ni inni ni akhafu ina jin tsoron in asaitu rabbi in na saba ta saba ma ubangiji na in na sabi ubangiji na bi tabdilihi da musanya qur'anin da ya bani in kawo wani abu cikin sa to ina jin tsoron azaba yawmin azaba wani rana azimin mai girma ko yawmin qiyamati shine ranar kiyama قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم بي فقد لبثت فيكم أمرا من قبلي أفلا تعقلون كاغني كاغني da ce qul law sha Allah ai kaga haka Allah haka annabi ya faɗa mana da wa ake qul ka ce law sha Allah da Allah ya so ma talatu sai zo ce masu da Allah ya so ai da ban sai cire kullin tunda da shi ake magana to sai ya mai da ita dan ba tashi bace qul ka ce law sha Allah da ubangiji ya so ma talautu alaikum da ban karanta qur'ani a gare ku ba wala adrakum ai ba man ba mafi sanin ku bihi da shi ai wala nafiyatu adafin ne to ai law ja'alna ai la la la la'alamakum da ya so da ya sanar da ku shi ala lisani gairi a harshen wani na ai ubangiji shine mafi sani da qur'ani to da ubangiji ya so to ba ni zai sanar da qur'ani ta baki na ba sai sanar da qur'ani a bakin wani faqad labisu ko iya tuna fa na zauna fikum cikin ku umuran shekaru arba'ina sanina arba'ina har shekara arba'in min kabli kafin saukar qur'ani la uhadisukum bi na taɓa zuwa na ce muku Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza ya ce kaza ban taba firar ko da aka mun Allah ya kaza ba a'a mu'amalar mu da ku yadda take haka nan ke to yanzu tun da huga in mutum da ban muku ƙarya ba ina yaro ina kai shekara arba'in ai hankali ya zauna min ai ba na zo muku ƙarya ba to ka'ida ko duk wanda kaga ya kai shekara arba'in bai samu natsuwa ba to ba zai natsu ba zai haƙuri haka Allah ya shiro na'urar shi to da haka shi sa Allah yake barin sai mutum hankalinsa ya nuna sannan ya aiko shi da annabta to don me don a gane cewa lallai abin nan da mutum wannan bawan Allah ya zo da shi ba ƙarya ba ne to kuma kafin annabta zai gyara halayensa ya gyara ɗabi'unsa ya bambanta da mutanen zamaninsa har kafirai da kowa ma ya zan baya mutum shi to tun da an yadda amintacce ne a lokacin da yake yaro ba zai tashi barka cewa ba sai da ya shekara arba'in ga gani afala ta luna ba kwa hankalta annahu qur'ani laysa min qibali ba ni na kirkire shi ba فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته innahu la yuflihu al-mujrimun faman ai la ahada babu wani mutum azlam mafi zalunci mimman iftara ala lahi kadhiban irin wanda yake ya kirkiri ƙarya ga Allah ya dauko wani labari bin sai dankanta shi ga Allah ya ce Allah ya ce bin nisbati shariki shine da danganta abokin tarayya ilaihi zuwa ga Allah kaga wannan mugun makareci kenan au kazzaba ko kuma ya ƙaryata da ayati da ayoyinsa ayil qur'ani shine qur'ani innahu shani yadda yake la yaflihu almujrimuna kafirai ba sa rabauta ma'ana ba sa yin arziki wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una indallahi ولتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله سنا بوتا مولن الله ما لا يضرهم أبن بايا إيه تشوتس إن لم يعبدوه إن بس بوتا مسبا wala yanfa'un baya iya amfanin su in abadu in sun bauta masa wa huwa al-asnamu shine bautar gumaka wa yaquluna sai su ce ana daga gumakan nan haula ya shifa auna ai waɗannan sune masu ceton mu inda Allah wajen Allah qul lahum ka ce masu atunabbi'una Allah yau kuma Allah kuke ba labari bima la ya'lamu da abinda bai sani ba fis samawati a cikin samai wala fil ardi ko cikin kasai istifhamu inkarin wannan musu ne na tambaya ne na musu ku daina ganin wai za ku ku daina fa- ganin kuna faɗa ma Allah ba abinda Allah bai sani ba to ku daina ba shi labarin abu- abinda ba haka bane idh law kana lahu sharikun dan da wani abokin tarayya ya kasance ga Allah to la alimahu da ubangiji shi zai faɗi cewa to ina wada abokin adawa ka gani bai faɗa mana ba idh la yakhafa alayhi shay'un dan babu wani abu da zai boyu ga Allah subhanahu tsarki ya tabbata ga ubangiji wata'ala ya girma ya ɗaukaka amma ya shirku na ga abin da ya shirku na ga abin da suke tara ubangiji ma huta da da shi وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون wama kanan nasu mutane ba su kasance ba illa ummatan wahidatan face al'umma guda ɗaya haka Allah ya yi su da farko ala dinin wahidin bisa addini guda wa huwa al-islam shine musulunci milladun adama tun daga annabi adamu ila nuhin zuwa annabi nuhu wakila aka ce man eh, min ahadi ibrahim a daga zamanin annabi ibrahim ne ila amr ibn luhayy zuwa ga amr dan luhayy fakatalafu to daga nan ne suka fara sabani da an sabata ba'dun sashi ya tabbata akan kadaita Allah wa kafara ba'dun sashi ya kafirce ma Allah walaula kalimatin in badda kalman nan sabaqat da ta riga ta riga min rabbika daga ubangijinka bi takhiril ajza'i ko da ya halitta duniya ya rubuta cewa ba zai sakamako ga kowa ba da wuta jahannama sai ranar kiyama to wannan kalmar da ta riga ta abin nan to shi ke sa kafirai shi abin da suke so Allah bai cewa komai sai ranar kamu ila yau mai kiyamata har zo sai ranar kiyama in ban da wannan kalma da ubangiji ya riga yayi to laqu da bainan wallahi tantane da za an yi an kare da an yanke hukunci tsakanin su ai annasu tsakanin mutane fi duniya tun anan duniya fi ma kano cikin abin da suke yaktalifuna suke sabani fi cikin sa min addini na addini bi ta'dhibil kafirin da azabtar da kafirai ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين wa yaquluna mutanen makka na cewa laula me ya hana wanzila alaiha sau kama annabi muhammadu ayatun wata aya min rabbihi daga ubangijinsa kama kana kama yadda ya kasance lil anbiya ga annabawa min naqati na taguwa wala sa da sanda wal yadi da hannu fa kullum ce masu innamal ghaibu sanin gaibi dai ai ma ga ba abin da ya fa ku anil ibadi ga bayi ai amruhu lamarin gaibi sanin shi lillahi na Allah ne wa minhu al-ayatu da haka zuwa da ayoyi daga ubangiji yake bala yati biha ba mai zuwa da ita illa huwa sai shi Allah wa inna ma abinda kawai alayya yake kaina at-tabligu ida manzanci fantabiru ku ga ku saurari al'azaba azaba in lam tu'minu in ba ku imani ba inni ni min al-muntazirin ina cikin masu sauraren muku azaba makum tare da ku وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون wai za a zakanan nasa idan muka ɗanɗana ma mutane ai ku fara makata kafiran maka rahamatan rahama matsaran shine ruwan sama wa hisban da tsatse min ba da barra bayan tsanani da ya shafe su ai bosin tsanani wa jadabin da fari masatum da ta shafe su idan lahum makarun sai ga makirci wani makirci na hituwa gare su fi ayatina cikin ayoyinmu bil istiza'i da yin izgili wacce kazibi da ƙaryatawa kullahum ce masu Allahu Ubangiji asra'u makaran shine mafi saurin maida sakamakon makirci ai majama shine mai inna inna rusulana manzanninmu ai alhafazata wanda muka sa su kiyaye kayukan bayi suna nan yaktubuna suna rubuta matan kuruna kullakullan da kuke yi والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح آسف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين huwa alladhi yusayyirukum ku sani wa shine wanda yake tafiyar da ku a fil bahari fil barri a tudu wal bahari da ko da da da da gulbi hatta idza kuntum har sai in kun kasance fil fulki wato a cikin jiragen ruwa wajare na bihim to sai jiragen ruwan nan suka tafiyar da su to fi a cikin wannan ibara akwai iltifatin waigawa anil khitabi ga barin zance ai kaga ana magana da su ne sai kuma aka koma da magana da gaibai birihin da iska ɗayyibatin mai daɗi ai layyinatin mai taushi wa farihu sun yi fitar kai farin ciki da hada iskan nan da ke bugunsu suna cikin jirgi ja a taharihun asibin sai wata guguwa ta zo masu ai asirin wato shadidatul hububi mai tsananin motsowa ta tukasir kullu shay'in da take to koko eh tukasir kullu shay'in da take karere kowane abu to ana nan waja al mawjahum al mawju sai kuma ga raqumun raqumin me ake cewa raqumin ruwa shine komfa ya taso masa irin yadda teku ke murduwa ta wasu akadin nan to sai gashi ya taso masa bi kullu makanin ta kowane wuri waɗannu suka sakankance annahum cewa su uhida bihim an kewaye su ai uhliku za halaka su nan fa ba wanda za su kira sai Allah da wallahi sai su kira Allah mukhlisina suna masu tsarkake addina addu'a lahu gare shi la in anjaytuna wallahi in ka tsere da mu min hadhihi al-ahwali daga waɗannan tsorace tsorace lanakunanna wallahi za mu kasance muna shakirin cikin masu kadaita ka Allah ai mun tabbata yanzu ba kowa in ba ka ba in ba kai ba na za ka ce masu lata ce lata banza da za ka kira za ce urzab banza da za ka kira mana za ce manatun banza ai ba ta iya komi a nan in ba Allah ba ba wanda suke kallo a lokaci in ba Allah ba falamma an jahum لما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الناس يا كمتاني فلما أنجاهم يا إن يتيرد دسو daga wannan halaka idan hun sai ga su kuma yabguna suna zalunci fil ardi cikin cikin kasa bi gairil haqi ba da gaskiya ba bi shirki da yin shirka ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma bagaykum zalincin ku ala anfusikum kanku zai kare la na yata mahudan zanibin zalincin alaiha akan ku zai kare to kuma ku sani jin dadin duniya ne ya rude ku to huwa shi matawul hayati duniya jin dadin duniya ayyuta mata'una da tuma ayyuta mata'una fiha da za ku ji dadi ne fiha cikin ta kalilan dan kadan wato da matawul hayati duniya rayuwar jin dadin rayuwar duniya tumatti'una za ku ji daɗi ne fiya a cikin ta kalilan ɗan kaɗan sun mamarji ukun sannan makomanku ilaina zuwa gare mu ne ba da mauti bayan mutuwa wani na bi ukun kun manta sai mu ba ku labari bi makuntum da abin da kuka kanance ta amalin kuka aikata wanda jazikun da ƙarshe sai mu saka muku alaiya kan mugun aikin ku
إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا لو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل الحياة الدنيا كجري كو سفر رأيوة دنيا يد تكي kama'in kamar ruwan sama ne an zanna da muka saukar da shi minan sama'i daga girgije kaga in ruwa ya yawa baka talata bihi na batul ardi tsirin kasa zai fito ya harɗe da juna da juna ruwa yayi kyau kenan wacce baka ya ru- ya harɗe da juna baduhu sashin sa bi badin da sashi mimma ya kulin nasu na abin da mutane ke ci min alburri na alkama wa sha'iri da sha'ir wa gairihi ma da wannan su wala an amu da abin da ya haɗe ya harɗe da abin da dabbobi ke ci min alkala'i na ciyawa to hatta idza akhadhat al-ardu har sai ƙasa ta riƙi ta haɗu da zuhurufa ha adonta ai ba hajjata hakenta minan nabati shine tsiri ko wa zayyana ta kawatu da zahari da hure to asnam wa zanna aluha har su mazauna dunan suka zaka saka zaci annahum su qadiruna masu iko ne alaiha akanta ai mutamakkiku mutamakkinuna masu iko ne min tahsili na tabbatar da simariha ayan itacenta ataha amruna ana nan ko sai lamarin mu ya zo mata ai qada'una shine hukuncin mu au azabuna ko azaban mu sai ya zo mata lailan da daddare au naharan ko da rana faja'alnaha sai mu mai da gonan nan ai zar'aha shukan nan nata hasidan girbabbe ai kalma hasudu kamar abin da aka girbe bil manajili da da magirbai kan ai ka anna sai ka ce ta gonan nan lam ta gana bata rayuwa bil amsi jiya to kazalika yadda muka yi magonan nan mufassilu haka muke bayyana al'aya ta ayoyi liqaumin yatafakkaruna ga mutane da suke lura ma'ana ubangiji yana sifanta mana ne da mutuwa ko kuma rayuwar duniya baki ɗaya da yana sifanta mana da damina yanzu idan damina ruwan sama ya sauka aka ci gaba da ruwan sama me yake tsirowa haki ko in aka ci gaba da ruwa hakkin nan zai kazaya ne ko ko zai ci gaba da girma turan da damina ta zo ƙarshe ko koran da shi hakin ya zo ƙarshen shi me zai yi ja zai wane taki za ka ɗauko ka samu shi to rayuwar ɗan adam kenan in ya taso ai ka duba yadda yaro yake abun sha'awa yana nan ya kai nan ya kai nan Allah ba shi lafiya ana nan yana girma yana girma yana girma wata ran na zai koma tsoho eh zai tsoho zai ta zai koma tsoho ya tashi yana rarrafe zai koma yana rarrafe ya tashi yana dagardagar wajen tafiya zai koma dagardagar wajen tafiya shin wani magani za ka ɗauko na maganin tsohuwa ya koma yaro kaga babu shi to haka waje ai masara in ta tayi mu nuna ran da ta nuna ganyen ta me zai yi wani taki za ka ɗauko ka sa ta koma kore to haka in tsuwa ta taso ma babu wani maganin tsuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗawa cewa dukkan cuta tana da magani in banda cuta guda biyu tsuwa da mutuwa da akwai maganin su da mutum ya iske kakan shi na bakwai a nan duniya to kuma da akwai maganin tsuwa da tsofaffi da wuya ka gansu saboda ana shan maganin abin nan sai dai a ji saukin jiki amma fa tsuwa ya riga ya sauka to haka yake to kuma rayuwa ta duniya idan Allah ya ba mutum duniya shine ya- duk inda ya taba kuɗi duk inda ya nufa naira duk inda ya nufa naira ai aikata abin da yake so ya wulakanta wanda yake so ya girmama wanda yake so ya dada ma wanda yake so iko ya tabbata gare shi ya sakankace shi ya har ya kai yana ganin komi in ba so ba mu iya shi kazam sai mutuwa ta zo ta buge shi Allahu to shi ne mu zauna ma'ana duk abin da Allah ya ba mu to kamar damina ce tana da ƙarshe damina ai tana da farko ko ai kuma tana da ƙarshe to haka rayuwa tana da farko haka tana da ƙarshe ni'ima tana da farko tana da ƙarshe in Allah ya ma ni'ima ko ka tafi cikinta ka rayu cikinta ka tafi ka barta ko kuma ka rayu cikinta ta tafi ta bakka amma ba a rasa ɗayan biyu ɗin to shine Allah yake mana wa'azi duk abin da muke to mu rika tunawa da cewa mutuwa na tare da mu kuma mutuwan nan ba a faɗa mana ba yaushe za mu mutu dan da an faɗa mana yaushe za mu mutu to da ka gaba sai ka aika abin da ka aikata abin da kake so lokacin mutuwa ka yana matsowa sai ka koma ka tare wajen Allah ko da mutuwa za ta zama ta mutu kana da imani a'a ka gama cin mutuncin wani tab sai ka ji an ce ai wani ya mutu baka ma samu yin tuba ba Allahu
ko ko ka gama ta bargazarka can sai ka ce ai dukewa mai kakaf ta kone motocin su sun haɗi sun menene duka ita tunawa da waɗannan to ma'ana dai ala kulli halin a rika tsara ana duban bakin gatari alhamdulillah والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم wallahu ubangiji ya du'u yana kiran mu ne ila dari salami zuwa gidan zaman lafiya wa hiya aljannatu ita ce aljanna bid du'a da kira ila imani zuwa ga imani waya hadi yana shiryar da man sha'u wanda ya so hidayatahu shiryarsa ila siratin zuwa hanya mustaqimin madaidaici dinul islam shine addinin musulunci Allah ya shirye mu ya tabbatar mana da shiryar mu alhamdulillah
بعد هذا صلاة الفاتح آمين
alhamdulillah صلى الله عليه وسلم